أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka a sunan na al'imam abi dauda sajistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu salah muna tsakiyar babi muka kwanar nan babu ma yastaftihu bihi salatu min addu'a babu yastaftahu bihi sala babu abin da ake bude sallah da shi na addu'a ma'ana du'aul istiftahi sallah ta bude sallah addu'a ta bude sallah mu mun yi sa'a yan uwa wajen karanta wannan littattafa a bukhari muna cikin kitabu sala a cikin sunan abi daud muna cikin kitabu sala to sallah ce ta annabi wadda gangariya matukar mutum ya bedo hankalin shi shi zai sallar da annabi yake cewa sallu kama ra'aytu muni usalli yanzu in muka hada abin da muke gani a bukhari da abin da muke gani a nan tsakaninmu da Allah wanda bai yi karatu ba zai iya yin sallah kamar yadda annabi ya ce a yi ta zai dubin cewa kawai kamar yadda yake gani mutane kamar ra'aytun nasa ne zai rika gani zai yi kawai yadda ya taso ya naga ana bubbuga shi ma haka zai dauka cewa ita ce sallah balle in ya jona ma da cewa wasu ne ma wasu cikin malamai ne ma yake ga suna bubbugawa hadisi na 758 zan mu tashi al-imam yake cewa haddasa Amr ibn Usman أخبرنا شريح بن يزيد حدثني شعيب بن أبي حمزة قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة daga wasu daga cikin malaman Madina yake cewa fa'iza qul tazaka idan ka faɗa haka fa qul ka ce wa ana minal muslimin ni ina daga cikin musulmai ya ni qaulahu ma'anar da yake cewa wa ana awwalul muslimin sai ka sauya shi ka ce wa ana minal muslimin idan ka ce awwalul muslimin ne ka hai ƙarya lasta anta awwalul muslimin kai ba kai bane farkon musulmi annabi sallallahu alaihi da ya faɗa shi taujihin da malamai suka yi shine cewa ana awwalul muslimin cikin al'umma shi dan ba annabi kan annabi sallallahu alaihi yazo akwai annabawa da suka gabace shi da musulmai da dama da suka wuce to amma shi in ya ce wa ana awwalul muslimin yana cikin al'umma shi kuma haka ne cikin al'umma shi shine farkon wanda yazo da musuluncin kuma yin musulunta da shi hadisi na gaba al'imam yake cewa amma wannan wasu sun tafi akan cewa kawai zikirin a bar shi a yadda yake wa ana awwalul muslimina ka bar shi a yadda yake kakka sauya zikirin hadisi na 759 al'imam yake cewa da sana musa bin isma'il akhbarana hamadu an qatada wa sabit wa humaydu an anas bin malik anna rajulan jaa ila sala wani mutum ya zo sallah wa qad hafazahu an-nafs haqiqa ran shi ta matse shi ta matse shi faƙala sai ce Allahu akbar kamar hafazahun nafs mutum wanda ya yi gudu ya taho a guje yana shasheka ya shiga cikin sallah da shasheka shine hafazahun nafs ya ce Allahu akbar alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi falamma qada rasulullah sallallahu alaihi yayin da annabi ya gama sallar shi ƙala sai ce ayyukumul mutakallim bil kalimati fa innahu lam yaqul ba'san wane ne cikin ku ya hudu kalmomin nan bai hudu lahi ba fa qala ar-rajul sai wannan mutum ya ce ana ya rasulullah ni ne ya ma'aikin Allah ji'tu wa qad hafazani nafsu fa qultuha nazo raina tana shaƙe sai na faɗi haka fa qala sai yake cewa qadar aitu na tayi ashara malakan naga malaika goma sha biyu yabtadiruna ha suna rigai rigai ayyuhuma yarfa ayyuhum yarfa'uha wa cikin su zai daga wannan kalmomin wa zada humayr humayr ya ƙara cikin shi yake cewa zaja ahadukum idan ɗayan ku yazo falyamshi yayi tahiya nahaw ma kana yamshi kamar irin yadda tahiyar shi take yi kai ya sauya tahiyar shi koda ya ga ruku'u zai kubuce mishi ya ce fali sallima adaraka ya sallaci abin da ya samu wal ya kadi ma sabaqahu ya rama abin da ya rigaye shi kada ya zo da gaugawa hadisi na gaba na 760 al-imam yake cewa haddathana amr ibn marzuq akhbarana shu'ba an amr ibn murra an asim al-anzi an an ibn an ibn jubair ibn mudhim an abihi annahu qala yake cewa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi salatan ya ga manzo Allah sallallahu alaihi yana wata sallah kala sai amr sai amr yake cewa la adri ayu salatin hiya ban san ba wace sallah ce fa kala sai yake cewa Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran alhamdulillahi kaseeran alhamdulillahi kaseeran wa subhanallahi bukuratan wa asila a'udhu billahi minash shaitani min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi kala sai ya ce nafhu ashir in an ce nafhu shaidan tohin shaidan shine waka wa nafhu alkibar shine girman kai wa hamzuhu almaut mautul shaidan mutuwa ta shaidan shine hamzuhu kenan wannan zikirin da ya kawo yana nan yana cikin zikirin istiftahu sala na bude sallah kamu manta baban da muke ciki hadisi na 761 الإمام كتش حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ناغا النبي صلى الله عليه وسلم yana faɗa cikin sallan nafila nahawu zakara nahawu sai ambaci irin shi kenan na an kayyade shi da cewa du'aul istiftah ce ta cikin sallan nafila amma eh hadisi na gaba na 762 wace na'am eh fasara ce ta Imam Abi Daud wadda wannan akan ta malamai suka tahi akan wannan fasara حدثنا محمد بن رافي أخبرنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح أخبرني أزهر بن سعيد الهرازي أنا عاصم بن حمير قال كي سئلت nan gurin mun samu wata ka'ida cikin kulliyatul hadisiya kullu asimu da ifin dukkan inda asim yake da ifi ne su'iltu aisha ya ce na tambayi aisha ilat aisha an tambayi aisha bi aisha in kana yastafti wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam layl da mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bude qiyamul laylin shi fa qala sai take cewa da qarsa altani an shay'in lalle ka tambaye ni gami da wani abu ma sa'alani anhu ahadun qablak ba wanda ya tambaye ni da shi kahinka kana iza kabbara asharan ya kasance iza kama kai idan yayi tsaye kabbara asharan sai ya kabbara goma wa hamidallah asharan ya yi hamdala goma wa sabbaha asharan yayi tasbihi goma wa halala asharan ya halala goma wastaghfara asharan yayi istighfar goma wa qala sai ce allahumma ghafirli wa hadini warzuqni wa afini wa ta'awwazu sai annabi ya nemi tsari min dikil muqami yawmal qiyama daga kuncin tsayuwa ranar tashin alkiyama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min dikil muqami yawmal qiyama kenan yake fadar haka wannan duka kan mu manta cikin azkaru ba adad wannan istiftahu salah na istifta qala abu daud abu daud yake cewa rawahu khalid ibn ma'adan arabi al-jurashi ana aisha na hawahu nan mutaba'a ce ya nuna mana cewa ai mun ga cewa akwai asum ciki to tunda hadisin nan yake da rauni yana buƙatar a kawo mishi mutaba'ar da take karfafa shi sai Abu Dauda ya nuna mana cewa ba shi ba wani ma ya kawo shi hadisi na 763 al-Imam yake cewa haddathana ibn Musanna akhbarana Amr ibn Yun Umar ibn Yunus akhbarana Ikrama haddathani Yahya ibn Abi Kasir حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أوف يكي سألت عائشة بأي شيء كان نبي, نبي الله يفتتح صلاته إذا قام من الليل da mi annabin Allah yake bude sallar shi sallam in ya tashi daga ya tashi zai kiyamul layli qala sai tace iz kana iza qama min al-layli ya kasance in ya tashi tsayuwar dare kana yutawti salatahu yana bude sallar shi da cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatira samawati wal ard alimul ghaibi wa shahada anta takum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini li mukhtalifa fihi min al-haqqi bi iznik innaka anta tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim haka yake karantawa in ya tashi kiyamul layli hadisi na 764 al-imam yake cewa da sana Muhammad ibn Rafi akhbarana Abu Nuh eh Qurrad akhbarana Ikrama bi isnadihi bila ikhbar ba tare da lafazin akhbarana ba ma'anahu ma'ana shi yake cewa kala yana cewa kana idza qama bil layli in ya tashi ki da daddare kabbara sai kabbara wa yaqulu sai ce haddathana al-qanabi qanabi yake ba mu labari kala malik malik yake cewa la ba'asa bid du'a fi salati babu lahi da yin addu'a cikin sallah awwalihi farkon shi wa ausadihi da tsakiyar shi wa fi akhirihi da karshen shi farko du'aul istifta tsakiyar shi cikin tahiya da sujada da sauransu karshe kuma cikin tahiya ta karshe yace fil farida wa ghairiha da cikin sallar farilla da watatta kamar yadda zamu gani anan gurin da yake cewa Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil ibn hajar al-makki ibn hajar al-makki ba al-imam al-asba asqalani mai sharh sananni al-hafiz yake cewa ka annahu qaddama jibril kamar abin da yasa annabi ya gabatar da jibril a cikin wannan addu'a dan shine aminin wahayin da ke zawwa daga sama dukkan sauran abubuwa na addini suna koma ne zuwa ga cewa jibril shine sababin su ya jinkirta israfil dan saboda shi amini ne na lauhil mahfuz da busa kaho shi kuma labarin koma kiyama da tashin kiyama a hannun shi yake ya kawo mika'il a tsakiya dan saboda shi kuma shine yake rike da abin da ke tsakanin wannan sabko da ruwa da sabko da abin nan da hudo da tsirrai da makamantansu mu sani cewa kamar yadda muka ga cewa dukkan wani abin da ke ruwa da so nawa da za a sabko kowane da so ɗaya mala'ika ne ke kawo shi kuma ba zai koma kawo wani ba wani yake sabko wani daban mu ga halittun Allah yadda Allah maɗaukin sarki yake da junud duk ruwan da ake tari na kowace damuna na kowane lokaci kowane ɗigo ɗaya mala'ikan Allah yake kawo shi to su wannan ‘yan aiki ne ƙarƙashin mika'il shi kuma shi ne ra'isin shine jagoransu na tahiyar da ruwan hadisin na gaba da yake cewa malik yana cewa babu lahiri addu'a tsakiyar sa farkon sallah da tsakiyar ta da karshen ta yace wannan nasi ne kyarar daga al-imam malik cewa babu lahi mutum lokacin da zai bude sallah shi yayi du'a ul istiftahi tsakanin kabbara da qira'a sai dai abin da ya shahara daga malik sabanin haka hafiz karkashin hadisin nan yake cewa annabi sallallahu ya kasance yana yin shiru tsakanin kabbara da fara karatu wani shiru ya ce hadisin nan da shi aka hujja dalili hujja akan shar'antuwar addu'a tsakanin kabbara da wannan da karatu sabanin abin da aka rawaito daga shahararre daga malik malik ya tahi akan cewa babu du'a'ul istiftahi daga mutum yayi zai yi ta'awizi a boye bismillah a boye ya fara karatun shi ba sai ya kawo du'a'ul istiftahi ba malik ya dauke su akan cewa cikin nafila za a yi su to amma nan gurin da aka nasaba mushi wannan maganar shine yake cewa sabanin abin da ya shahara daga Malik ne hadisi na 765 al-imam yake cewa haddathana al-qanabi an Malik an na'im bin abdullah al-mujmir nu'aym yake nan na'im yusam nu'aym bin abdullah al-mujmir an ali bin yahya zuraqi an abihi ar-rifa'ata bin rafi zuraqi yace kunna yawman nusalli wara rasulullah sallallahu alaihi mun kasance wata ran muna sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'asahu yayin da annabi ya dago kan shi mina ruku'i daga ruku'i kala sai ce sami Allahu liman hamidahu kala rajulun sai wani mutum wara rasulullah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi falamman sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama kala sai ce manil mutakallimu biha anifan wa yayi maganar wannan dazu faƙalar rajulu sai wannan mutum ya ce ana ya rasulallah sai ce ni ne ya ma'aikin Allah faƙalar rasulullah sallallahu sai annabi sallallahu alaihi ke cewa laqadar aitu bid'atan wa salasina malakan na ga mala'ika 33 yabtadrunaha suna rigai rigai in ka ayyuhum yaktubuha awwal cikin su wa zai rubuta ta da farko wannan can baya da ta ce mala'ika 12 ba wannan zikirin bane wannan bayan an dago daga kabbara ne bayan an ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu yace hamdan hamdan kasiran ɗayiban mubarakan fi wannan shi ake magana wannan mutum ya faɗa wacce kuma ta baya da aka ce mala'ika goma sha biyu bayan du'a'ul istifta shi yasa ya ce da na yi kabbara na ce kaza na ce kaza du'a'ul istiftahi ake magana ya faɗe ta shi yasa a nan gurin ya ce wala ta'arudu bayna ruwayati man yaktubuha wa yas'adu biha babu cin karo tsakanin ruwaya da ke cewa zai rubuta ta ya yi sama da ita don saboda tana yiwa sai sun rubuta sannan kuma suke yin sama da ita zahirin magana cewa wannan mala'ikun ba hafaza ba ne wanda ke rubuta aiki mun san akwai mala'iku da ke rubuta sharri da alkhairi raqibu da atid ya ce to wannan wanda su rubuta ladan wannan kalma ba su bane wasu ne daban abin da ke tabbatar da wannan ruwayar da ke bukhari da musulmi ke cewa inna lillahi mala'ikatan yadufuna fi turuq Allah yana da mala'iku masu yawo a hanya titi titi yaltamisuna ahli zikir suna neman inda ake ambatan Allah wanda wajen karatun ƙur'ani ne wajen karatu na fikihu ne wajen duk abin da ya shahide zikiri ne na Allah to wannan suna nema su rubuta shi kaga wannan yake nuna cewa wasu mala'iku ne khas masu rubuta wannan abubuwan banda hafaza hadisi na 766 al-imam yake cewa haddasana abdullahi ibn maslama an malik an abi zubar an dawus an ibn abbas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min salati ya kasance in ya tashi daga sallah ila salatu zuwa sallah kai min jawfin laili ka ganin gurin inda na ce kama mina salati ya tashi daga sallah kenan in ya gama sallah in kuma an ce kama ila salati ya tashi zuwa sallah kenan zai je ya yi ta ne shi yasa huruful jar kowanne mutum bai san ma'anarsa ba sai wajen hira ka faɗi maganar da ba ita ba min jawfin laili sai tashi daga tsakiyar dare ya kulu yana ce Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyamu samawati wal ard yace wa lakal hamdu anta rabbu samawati wal ardi wa man fihin anta al haqq wa qawluka al haqq wa wa'duka al haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wa naru haqq wa sa'atu haqq Allahumma laka aslamtu wa bika amant wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma wa akhartu wa asarartu wa alantu anta ilahi la ilaha illa ant in ya tashi haka yake yi annabi alayhi salatu wassalam wannan an ce mana in ya tashi sallar dare sallar dare kadai banda sallar farilla banda wata sallah daban kenan gurin ta wannan shi shine sallar dare al-imam an-nawawi yake cewa malamai suna cewa na daga cikin siffar Allah al-qayyam da al-qayyum kamar yadda ƙyarar hadisi ya bayyana kuma ƙur'ani ya kawo nassin wannan ma'anar shi shine alqa'imu wa minhu qawluhu afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin al-imam al-harawi haka ya faɗa ce qawwam ko a ce qawwam ko qayyam ko qa'im duka ma'anar su guda ne da yake cewa an talhaƙu ma'ana shi shine na daga cikin sunayenka cewa kai gaskiya ne ma'ana kai ne wanda samuwarka gaskiya ce kuma dukkan abu da ya inganta daga wajenka gaskiya ne wa minhul haqa daga ciki ake cewa alhaqa ai ita ce alka'ina haqqan mai tabbatuwa tabbas wadda tabbas za ta taho shine alhaqa daga alhaq ne aka ciro mata suna hadisi na 767 al-imam yake cewa haddasana abu kamil shine abu kamil al-jahadari أخبرنا خالد يعني بن الحارس أخبرنا إمران بن مسلم عن قيس بن سعد حدثه قال كي أخبرنا طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول يا كسن cikin tahajjudi yana cewa ba da ma ya kulu bayan yana cewa Allahu akbar sai sun zakara ma'anahu sannan sai ya ambaci ma'anar hadisin hadisi na gaba na 768 haddasana qutai inji Abu Dawud haddasana qutai bat ibn Sa'id ibn Abdul Jabbar nahawhu qala qutai ba akhbarana Rifa'at ibn Yahya ibn Abdullah ibn Rifa'a ibn Rafi an ammihi an ammi abihi Mu'az bin Rifa'a daga ammun baban shi Mu'az bin Rifa'a bin Rafi daga baban shi yace nayi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam fa'adisa Rifa'a sai Rifa'a yayi atisha yace lam yaqul Qutayba Rifa'a amma Qutayba a ruwaya shi bai ce Rifa'a ba kulta sai yace alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda falamma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam in sarafa ya fita daga sallah faqala sai yace manal mutakallimu fi salah wane ne yi magana cikin sallah sun mazakar na hau hadisi malik sannan an bato hadisi irin na malik wa atammu minhu wanda yi shi cika hadisi na 769 al-imam yake ce haddathana al-abbas ibn abdul azim akhbarana yazid ibn harun akhbarana sharik an asim ibn ubayd ibn ubaydullah ibn amir ibn rabi'a an abihi qala yake ce hadisa shabun min al-ansar wani sarmayi cikin ansar yayi atishawa khalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fi salah yana cikin sallah fa qala sai ce alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi hatta yarda rabbuna wa ba'da ma yarda min amr dunya wal akhirah falamman sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya huta daga sallah man alqa'ilul kalima sai annabi ya ce wa ya hudu kalmar wannan qala sai ya ce fasakata shabu sarmayin nan yayi shiru summa qala sannan sai annabi ya ce man alqa'ilul kalima fa innahu lam yaqul ba'asan wa ya hudu wannan kalmar dan ba lahi ya hada ba dan shi yayi tunanin yayi ba daidai ba shi yasa ake neman shi faƙala rasu ya ce ya rasu lallaya ma'akin Allah ana ƙurtuwa ni na faɗe ta lam urid biha illa khairan ba abinda nake nihi da ita kuma sai alkhairi ƙala sai ce mata na hatu duna arshin rahamani jalla zikirhu ya ce ba ta kai ƙarshe ba zuwa ga ba ta tike ba koma bayan al'arshin Allah maɗaukakin sarki ma'ana da ta tashi tahiya sai da ta kai al'arshi kawai shine ke son tabbatar mishi ma'ana mata na tilkal kalimatu duna arshihi bal wasalat ilai bari ta kai zuwa ga al'arshin Allah a cikin majma'ar zawa'ir yace la qaribta darha isna ashara malikan qarna hataha shay'un duna al'arsh mala'ika goma sha biyu suka yi gaugawa daukan ta ba abin da ya hana sai da suka kai ta al'arshin Allah madaukin sarki kaga nan gurin wasu nau'ika ne na zikirai wanda suka hada to kuma amma da yake an samu takariri na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatarwa ta annabi sai su shiga karkashin zikirin da hambu ma muna iya yi amma mu yanzu in wani ne zai kirkiro wani abu a kashin ko in ya atishawa ko in ya yi wani abu ba za a amsa ba dan babu wanda zai karrara mishi cewa eh lalle yayi shi ma wannan da annabi hani yayi da ba za a dauka ba bara mishi abin shi za a yi amma da ke annabi to irin wannan shine ake cewa sunna taqririyya tabbatarwa ya faɗa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar nan zan mu takaita saboda na mukama zan yana da dama abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah maɗaukin sarki ya yi mana gafara shi eh wanda yi a wannan haka nan ne mana haka ne wanda ke cikin sallah yana shagalce da wani abin da ba za a mushi abin nan ba duk da nan ba mu yi maganan matsala ba mu kamar komi a kanta ba